أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون أو ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرب المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا صدق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيوم منا هدوغ وتر رمضان hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a 443 wanda ya yi daidai da shida ga watan hudu miladiyan annabi isa alaihi salam 2022 a yau za mu ɗaura a karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a wannan masallaci mai albarka idan ba mu manta ba a jiya mun tsaya a aya na 82 daga cikin suratun nisa'i wanda Allah Ubangiji yake cewa a fala ya tadabbaru na al'ur'ana walau kana min inda ghairi lahi lawajadu fihe ikhtilafan kasira Allah yana kiran wato muminai kuma Allah Ubangiji yana faɗi wa munafukai da cewa me yasa ba za su na tadabburi suna bibiyan ayoyin alkur'ani ba suna tunani dangane da yadda Allah Ubangiji ya nassaka alkur'ani ya tsara alkur'ani ya jera alkur'ani ya masa zirin da ɗan adam baya cikin ƙudurinsa ya yi irin wannan zirin a fala ya tadabbaru na alkur'ana ashe ba za su na tunani akan alkur'ani ba suna bibiyan ayoyin alkur'ani ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا da alkur'ani daga wajen wani Allah yake to da sun samu saɓani da tufka da warwara da yawa daga cikin ayoyin alkur'ani ɗin za mu tashi kenan a aya na tamanin da uku wa iza ja'ahum amrun min al'amni na'am wa iza ja'ahum amrun من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً
وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أضاءوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا الله يتي yana faɗan halayen munafukai waɗanda suke zama da manzan Allah amma zamantakewansu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai ƙara musu komai ba sai shakawa da taɓewa idan sun ga manzan Allah suna rawan jiki wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahum Allahu anna yufakun idan sun zo gaban manzan Allah suna rawan jiki suna Allah Allah su ji wani labari daga bakin manzan Allah sai su yi maza su yaɗa labarin su kai labarin ba tare da sun gane menene ma labarin ya dosa ba wa iza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi idan labari ya zo musu daga manzan Allah dangane da al'amn aminci wani nasaran da manzan Allah ya samu ko wani abu na farin ciki da ya samu manzan Allah da sahabban manzan Allah awil khawfi ko wani abin da sahabban manzan Allah suka samu na ban tsoro ko ko na karayan yaki ko ko na damuwa a za'u bihi da gaggawa gaggawa sai su je su kama yaɗawa suna yaryadawa tsakanin mutane ba ma za su tsaya su saurari mai labarin ya nufa ba suna jin kaza kamar yadda dai munafiki yake munafiki yana zuwa kuskus kuskus zai ji abin da aka faɗa ba ma zai gane ƙarshen labarin ba zai tashi ya tumbatsa ya shiga cikin gari yana neman wajen da zai je ya yaryada waɗannan maganganu ɗin to haka waɗannan munafukai da suke jikin manzon Allah suke yi wa iza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawf adha'u bi idan wani labari ya zo musu wani al'amari ya zo musu min al-amni na aminci ma'anan al-amnu anan nasara da kuma farin cikin da ya samu sahabban annabi da kuma wato wato da shi kansa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar misali a badar a badar kowa ya san abin da manzon Allah ya samu na farin ciki an fito badar sahabban manzon Allah gaba ɗayansu su ɗari uku ne ga kuma kafirai sun fito da gayya da ayari da dawakai da kibau da masu a mahaya dubu an zo sama da mayaka dubu an tunkari manzon Allah wanda ba yi da makami ba yi da kayan fada ba yi da wani shiri na yaƙi kawai an zo an tunkari manzon Allah da dakaru dubu shi kuma shi da zabansa gaba ɗaya waɗanda suke rauni yunwa yana tattare da su wahala yana tattare da su na hijira da sauransu ga abin da manzon Allah ya fuskanta amma duk da haka wato yana da ƙarfin zuciya ya tsaya bishimukhin sabila da manzon Allah ba yi da tsoro kwata-kwata annabi bai taba zamowa mai tsoro ba wa ma haba mulkan qattu farsha'anu arfa'u inji shehu ibrahim wato bai taba tsoron wani mulki ba sha'anin manzon Allah ya fi karfin haka duk abin da za a zo da shi domin a furgita manzon Allah ya rude ya tsorata baya tsorata aka ce wata rana a Madina da daddare sai aka ji wani sauti mai karfi na ƙara ya tashi sai gaba ɗaya jarumai aka fito ana shirin to waye zai tinkaru gurin a fahimci me ya faru kawai sai ga manzan Allah yana dawowa ta gurin yana kan dokinsa ko linzami ko sirdi babu akan dokin yana ce lan tura'u lan tura'u ku koma babu komai ba abin da zai same ku ba wani abu bane ma'ana har ya je ya ga me ya faru ya sabila haka shugaba yake shugaba shine wanda idan abu ya zo zai shige gaba abin ya fara da shi kafin ya iso kan sauran ra'iyya shugaba ba shine wanda zai ba da rayukan jama'ansa sabila da shi ya zauna lafiya ba ya ba da rayukan 'ya'yan talakawa domin 'ya'yansa su zauna lafiya ba ya sayar da ƙasansa domin ya ji daɗi da shi da 'ya'yansa wannan ba shugaba ba ne wannan ba mutum ba ne wannan ba mutum ba ne to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa zamawa mai tsoro ba shi yasa a badar kafin a shiga daga annabi yana addu'a yana addu'a Allahumma inni ashku ilayka da'fa quwwati wa hawani 'alan nas ya Allah ina koka maka raunin ƙarfina da yanda al'amarina ya zamanto yana da koma baya gurin mutane ya Allah idan baka taimake ni ba babu wanda zai taimake ni ya Allah annabi yana addu'a har mayafinsa yana faduwa sayyiduna abubakar ya kama mayafin annabi ya mayar yana ce Allah ba zai kunyata ka ba ya rasulullah ya isa haka Allah ba zai kunyata ka ba ya rasulullah to kowa ya san irin nasaran da sahabban annabi suka samu a badar an kashe kafirai saba'in an kuma ribaci kafirai saba'in kaga wannan abu ne na farin ciki sannan kuma da abin da sahabban manzo Allah suka gamu da shi na jarrabawa a Uhudu wanda a zahirinsa kaman hazima ne abin da ake nufi da hazima shine kaman galba ne aka yi a kansu amma kuma ba galba ba ne a baɗini nasara ne a'a Allah dai ya fitar da wani karatu ne wani karatu Allah ya fitar ma dama za ku saba ma umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko da kuna musulmai sai Allah ya jarrabe ku da jarrabawa mai ƙarfi sai ya ɗaura abokin gaba a kanku an gane ko da kana musulmi ka saba ma umarnin manzan Allah to za ka ga wanda ba musulmi ba ya zo ya an ɗaura shi a kanka sabila da mene Allah Ubangiji ya kawo maka sharaɗi ya kawo maka dalili ya kawo maka annabi ya kawo maka hasken da za ka shiryu da shi ka bi hanya amma ka ƙi ka bi wannan abin sai Allah Ubangiji ya jarrabe ka don haka a Uhudu sai aka gamu da jarrabawa aka kashe sahabban manzan Allah da yawa wasu daga cikinsu aka yi musu rauni sosai shi kansa sayyidina rasulullahi ya gamu da rauni a goshinsa rauni a leɓinsa haƙorinsa ma ya karye abu an shiga hali matsananci kaga wannan wato kaman wani abu ne na hazima a zahiri amma ba hazima ba ne Allah bai taɓa kunyata manzan Allah ba Allah bai taɓa kunyata manzan Allah ba wallahu ya muka minan nas Allah ya masa alkawarin zai kiyaye shi daga mutane wannan dai wani jarrabawa ne Allah ya kawo domin wato wanda da su halaka su halaka wanda da su shirye su shiryu to shine Allah yake faɗa mana waɗannan munafukai da suke jikin manzon Allah wanda Allah yake kiran su a baya afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira ba da su bibiyi qur'ani ba ai in suka bibiyi qur'ani za su gane annabi Muhammadu ba ordinary mutum bane wannan magana na alqur'ani ba magana ne da yake niɗaƙin mutum ba magana ne na Allah sai Allah ya faɗa to ga ɗaya daga cikin halayensu nan wa iza ja'ahum amrun min al-amni idan al'amari ya zo na aminci kamar misali nasarar da aka samu a Badar awil khawfi ko wani abu na tsoro kamar misali abin da ya faru a Uhudu ko misali abin da ya faru lokacin lokacin Khandaq lokacin da mushrikai suka yi gangami suka haɗa kai da su zo su murkushe manzon Allah dare ɗaya ba tare da annabi ya sani ba labari ya zo wa manzon Allah annabi ya shawari da sahabbansa Salmanul Farisi ya ba da shawari ya ce a tona babban gada wanda ba za a iya doki ba zai iya tsallake wannan gada ɗin ba sai mu zauna cikin wannan hisini ɗin ya zamanto tsakaninmu da su akwai baunun shafi'un wanda ba za su iya matsowa kusa da mu ba da dai irin waɗannan duka yanayi ne na tsoro to shine wa idza ja'ahum amrun min al-amn idan wani al'amari ya zo musu na aminci awil khawfi ko tsoro azau bihi maza maza sai munafikai su je su yada azau sai su daidaita kun ji kun ji kun ji kaza kaza kun ji ai kaza kaza ma ya faru ai ai an ce ma kaza zai faru kun san haka halin munafiki yake shi munafiki kaman bera haka yake ya leko ya gudu ya leko ya gudu ya leko ya gudu mafi sharrin mutane kenan munafiki wanda zai zauna da kai fiskansa farau-farau yana maka dariya amma zuciyansa yana ɗauke da bama-baman sharri da makirci a kanka munafiki kenan a fiska zai nuna maka ya yarda da kai ina son ka yana maka murmushi yana maka dariya amma a zuciyansa ya ɓoye tsananin ƙiyayyanka shi yasa manzon Allah ke ce Allahumma inni a'udhu bika min khalilin makirin عينه تيراني وقلبه ترعاني إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أضاءها yace ya Allah ina neman tsarinka daga mummunan aboki munafikin aboki ainihu ta yarani idan sai yana kallo na kullum yana min dariya wa qalbuhu tar'ani zuciyarsa kuma tana ciwo na yana kiyaye da ni in ra'a hasanatan in yaga abin alheri ya same ni da fana sai ya lullube ya babboye kar a gani kar a ji wa in ra'a sayyi'atan in yaga abun muni kuwa abun jarrabawa ya same ni azaaha maza maza zai daidaita maza maza kun ji abin da ya samu wani ai dama na faɗa muku wannan ba zai gama da duniya lafiya ba kun ji abin da ya samu wani ai sai ya zama matsiyaci kafin wannan wannan munafiki ba zai gama da duniya lafiya ba munafiki ko na musulunci sabila da munafinci kashi kashi ne akwai munafinci babban munafinci shi ne ka ɓoye kafirci a zuciyanka sannan kuma ka bayyana imani a zahirinka wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim idan sun haɗu da mu'mini zai ce mun yi imani idan sun haɗu da kafirai shikenan sai su ce muna tare da ku shine wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min indika bayyata ta'ifatun minhum ghayra allazi taqul in suka zo gun manzo Allah su ce ta'a sami'ina wa ata'na amma in sun juya baya sai su canja magana su canja yanayi su canja tafiya sabanin abin da manzon Allah ya faɗa musu ana fahimta to munafunci mafi girma shine ka ɓoye kafirci a zuciyanka sannan ka bayyana musulunci a zahiri to waɗannan yan wuta ne inna allaha jami'ul eh inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a Allah zai hada da kafirai da munafikai dukkan su yan wuta ne wani lokacin ma munafiki ya fi kafiri azaba sabila da cutar wanda ya yi wa manzan Allah sannan akwai munafinci nau'i na biyu ƙarya munafirci ne saba alkawari munafirci ne a aminta da kai ka ci amana munafirci ne ku yi faɗa da mutum ko wani abu ya faru tsakaninka da mutum ka masa ramukon gayya da ta shige gona da iri shi ma munafinci ne ka yi alkawari ka yi yaudara shi ma munafinci ne shine abinda ayatul munafiki salatun ko idza hadasa ko idza idza haddasa kazaba ko idan zai bada labari sai yayi ƙarya wa idza wa'ada akhlafa idan yayi alkawari sai ya saba wa idza tumina khana idan an aminta da shi sai yayi ha'inci a wani wajen kuma wa idza khasama fajara idan an yi fada da shi sai ya ketare iyaka ko idan ka mare shi sai maka mari biyar saboda zalunci idan ka ci naira biyar ɗinsa sai ya ci naira hamsin ɗinka saboda zalunci wannan duk alama ne na munafiki akwai kuma munafiki na mu'amala kana zaune da mutum ka yadda da shi ka bashi aminci amma shi yana tona maka rami ne na mugunta da keta yasa idan da ka tona ramin mugunta tona daidai da kai sai da ƙarshen ta kai da ka fada a ciki in da ka tona ramin zalunci tona daidai da kai kai da ka fada a ciki in da ka yi sihiri ma wani to yi sihiri daidai da yadda kai ma in ta dawo kanka za ka iya ɗala kanta don ita sharri taguwa ce idan ka tura ba ta samu wanda za ta ɗauka ba to kai za ta dawo ta ɗauka kai za ta dawo ta ɗauka ya za ba ruwanka da masu sharri da masu sihiri da masu bin bokaye da masu zauna ka yi kasuwancinka zauna ka nemi iliminka zauna ka yi siyasanka dukkan rabu da wani ɗan tsubbu ɗan ba wanda zai kaddara maka abin da Allah bai kaddara maka ba shi kuma munafiki karshen sai to zanta yi walakanta mu bar tsoron kowa to munafincin kenan idan sun ji labari na aminci sai su yi maza maza su yada idan sun ji labari na tsoro wanda bai da daɗi nan ma sai su yi maza maza su yada Allah ya ce walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu allazina yastanbitunahu minhum da a ce sun mayar da al'amarin ila rasuli zuwa ga manzan Allah ko wa ila ulil amri minhum sun mayar da al'amarin zuwa ga manya-manyan makusantan sahabban manzan Allah la'alimahu allazina yastanbitunahu minhum da wato sun sani daga gurin waɗanda yastanbidunahu suke fito da abin daga mafi kyan yanda mafitan abin yake ka dauki labari baka san menene ainihin labarin ba ka je ka yada irin yanda yanzu aka mai da jita jita kila wa kala kila wa kala an mayar da shi shine rayuwa yanzu ai naji an ce ai naji an ce ai an ce kaza baka fa san karshen labarin ba baka san me ya faru ba amma Allah Allah kake yi ka yada daban da social media social media ya zama bala'i wa mutane da yawa social media yana da amfani amma akwai sharri mai yawa a cikinsa yanzu yanzu za ka ga an yi ta yada rumus ƙarya propaganda an yi ta yadawa an riga an shigar da shi cikin zukata kuma kun san shi sharri idan ya in ya yadu to ba a sanin yadda za a yi a dawo da shi sabila da shi sharri kamar wuta ne wuta gaushi ɗaya sai ya kona daji haka ne to haka sharri yake ƙwaya ɗaya sai ya mamaye guri ya mamaye ko'ina shi yasa wato yana da kyau daban da ɗaliban ilimi wato mun samu kanmu cikin wani hali mai wahala hali mai wahala shine lokutan da suka fi tsada a rayuwanmu bature ya saye shi da wani kuɗi ɗan kaɗan sharauhu bi thamanin baksin da rahima ma'adudat jarraba wanda zaka gane haka kuma shine wannan social media da wannan wayan hannu da ake amfani da shi shine mafi girman jarrabawa a yanzu a rayuwar musulmi alkhairi ne yana yaɗa saƙon manzan Allah yanzu yanzu ya je yanda ba a tsammani amma sharrinsa shine ka tuna kana tashi daga bacci abin da hannunka yake fara zuwa kai waya ne ko ka san haka kana tashi daga bacci kawai waya da ka fara ɗaukowa kana idar da sallah yanda ka san remote kawai sai ka ji hannunka yana son ya ɗauko wayanka lokacin da ake irin auradu na asubahi da lokacin da ake kiyamun laili ba za ka yi bacci ba ƙarshen abin da za ka tattauna da shi shine wayanka ƙarshe sai ka kai karfe ɗayan dare ka duba youtube ka duba twitter ka duba instagram ka, tu, ka duba eh, vid, eh, tiktok ko akwai wani abu ma sunansa tiktok sunansa ku sha shagalinku tiktok kowani zindiki kowani shaitani shi kenan sai ya shiga tiktok abinsa in ka je babu abin da ba za ka gani ba akwai wanda ana kaji wani ya ce akwai wanda ana wazifa ma da ka ga ko ana zikirin juma'a ya ɗauko yana chatin wallahi idan aka bar mutane akwai wanda ana sallah zai ɗauko ya yi reply wallahi wannan ba ƙaramin jarrabawa ba ne lokacinmu shine mu ko ba haka ba lokacinka shine kai duk wanda lokacinsa ya shige a banza bai mori wannan lokacin ba to da rashin halittan wannan lokacin da halittansa duk ɗaya ne da shi da babu duk ɗaya da shi da babu duk ɗaya saboda haka halin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu kansa ciki kenan a yada abin da bai ta nuna ba abin da bai tabbata ba munafukai su yi maza su yada akwai kuma abu da na sirri ne an tattauna shi tsakanin manzan Allah da sabansa an tattauna kun san shi dama shugaba ba kuma yake fitarwa ba ko akwai labarin da sai yan gida an zauna da wani da wani an tattauna to munafukai maza maza sai su ɗauka su je su yada wasu kuma masu raunin imani ne ba wai munafinci bane raunin imani ne a'a su suna ganin su kai labarin wani nasarar da ya samu manzan Allah kaman gwaninta ne kamar dai misali yanzu matanka haka kasan da yawa wato akwai abubuwan da mutane suna karawa ba su sani ba abin alheri idan ya same ka idan bai tabbata ba kar ka faɗa ba kowa ko matanka ka ce a taya ni da addu'a kawai haka da ka faɗa mata a taya ni da addu'a akwai abin alheri a taya ni da addu'a ba matanka ba ko menene mahaifiya ka ce babu a taya ni da addu'a sabila da da yawa matanka kana faɗa mata ai gwamna ya ce zai bani advisor take za ta kira kawanta wanda a taya mu murna kaza kaza ita cikin murna za ta faɗa yana komawa kunnan gwamna kuma ka sani in dai ba a baka wannan appointment din ba da wuya shiga ninka su suna abu ne ba sani ba to idan abun alheri ya same ka shi yasa manzon Allah ya ce ista'inu ala qada'il hawa'ij bil kitmani fa inna kulla zi ni'matin mahsudun anha in za ku nemi biyan bukata to kuna ɓoyewa sabila da kowace ni'ima akwai mai hasada idan ka bari aka san al'amuranka to yanzu yanzu da a maka gajajjaba yanzu yanzu da a maka gajajjaban da ka kasa isa zuwa ga muradinka ita nan sai ka ɓoye in ya tabbata sai ka sanar idan bai tabbata ba dama baka sanar ba an fahimci wannan ko to su waɗannan da suke yaɗa maganganu wasu suna yaɗawa ne saboda munafirci wasu kuma suna yaɗawa ne saboda raunin imani suna ganin gwaninta ne ni na fara kai labarin nasarar da annabi ya samu ko ni na fara kai labarin damuwan da annabi ya samu kansa ciki to shine Allah ya ce walau radduhu ila rasuli da sun mayar da shi zuwa ga manzon Allah wa ila ulil amri minhum sun mayar zuwa ga wato mazowa ilimi daga cikinsu sahabban manzon Allah la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da waɗanda suke ciro wannan labarin istanbata shine ya ciro shi yasa ake ce istinbat abinda ake nufi da istinbat shine cirowa in aka ce annabtu shine ciro wani abu kaman ruwan da aka fara tona rijiya ruwan da ya fara bubbugowa ana ce masa nabtu sabila da shi ya fara fitowa in aka ce istambaba istaf'ala ya fitar da wani abu cikin wani abu shi yasa ake ce istinbatu al-ahkami shar'iyya ko wato ciro hukunce hukuncen shari'a ana istinbatin sa ne daga alqur'ani da sunna da ijma'i da ijtihadi da qiyasi ko waɗannan abubuwa guda biyar to shine Allah yace la'alimahu allazina yastanbitunahu minhum da waɗanda suke fito da shi sun sani kuma sun sanar da su gaskiyan yadda al'amarin yake walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba dan falalan Allah da ya muku da samuwan alƙur'ani ba wa rahmatuhu da rahaman da Allah ya muku na zuwan annabi Muhammad lattaba'tumu shaytana illa qalila da kun yi ta bin shaiɗan sai ‘yan kaɗan daga cikinku illa qalila sai dai ‘yan kaɗan su wane ne qalilan ɗin su ne waɗanda suke bin diddigin al'amari kafin su fitar da al'amarin illa qalilan su ne waɗanda sahabban da suke tare da manzon Allah nan dai zuciyarsu bai taɓa karkata ba su ne qalilan ɗin illa qalila shi yasa wato idan muka duba za mu ga wato abinda Allah ya haɗa mana guda biyun nan annabi Muhammadu da alƙur'ani wato su ne mafi girman abinda mafi girman abinda Allah Ubangiji ya ba mu wanda idan muka bari muka je gurin Allah kuma ba mu kubuta ba muka je gurin Allah ba mu da uzuri kwata-kwata muka je gurin Allah ba mu cancanci ceton manzan Allah ba to mun shiga uku mun yi asara duk abinda Allah ya zuba ma annabi na rahama duk abin da Allah ya zuba a cikin alkur'ani na falala da rahma ka je gurin Allah baka cancanci ceton annabi ba fasuhuqan li ashabis sa'ir bi'sa sawabu wa sa'at murtafaqa wallahi abu yayi muni alal aqal ka je gurin Allah komin tarin zunubanka ka je masa da zuciyar da take dauke da manzon Allah ka je gurin Allah komin tarin zunubanka ka je masa da wasu ayoyin da ka karanta su cikin dare cikin dare wanda wato babu wanda ya san ka karanta su aka ce bayan rasuwan ba yazid abu yazid al-bastami an yi mafarkinsa aka ce masa mai katarar a gurin Allah sai ya ce duk waɗannan karamomin da waɗannan jazba ɗin da waɗannan yanayi ɗin da waɗannan abubuwan da mutum yakan samu kansa a ciki na tafiya da wusuli ɗin ya ce dukkansu sun ƙare na same su a baya ba abin da suka yi saura sai wasu nafilolin da na yi su cikin dare ba ma ina ganin su a matsayin wani abu ba amma su ne suka kai ni gurin Allah saboda haka al'amarin ba wai yana rataye ba ne da ni ni arufi ne a'a ni abidi ne a'a ni mai tsoron Allah ne duk ba haka bane ba haka bane baka fi kowa ba wanda kake ganin sa mai sabon wallahi baka fi shi ba Allah dai ya fifita ka ya baka tsoronsa ko ko ya baka yi masa biyayya a nan ma dan ya jarraba ka ya ga za ka yarda abin daga Allah ne ko kuma za ka ji cewa isanka ne ya sa ka samu wannan yanayi mai saɓon Allah kuma da yake zuwa gurin Allah bi zillul ubudiyya ya zo gurin Allah yana jin Allah ni kaskancacce ne Allah ni bawanka ne Allah ni talaka ne kai ne mawadaci Allah ni kaskancacce ne kai ne maɗaukaci Allah ba ni da aikin da zan zo gurinka ya Allah rahamanka ya fifici zunubi na ya Allah ya rabbi in azumat zunubi kasratan wa laqad alimtu bi anna afwaka a'zamu idan duk zunubi na yana da yawa na san zunubi na bai kai rahamanka ba ya Allah to wannan mai irin wannan zuciyar da yake zuwa gurin Allah da wannan yanayin wallahi idan yana da zunubi na shekara miliyan ɗaya kuma yana zuwa gurin Allah da irin wannan zuciyan to alkawarin Allah ne Allah ubangiji zai karɓe shi haka yake amma duk ibadanka ka kwana kana kiyamun laili ka wuni kana azumi kana karatun alkur'ani goshinka har yayi tabo tsaban sadaka kai kan ma ko da yaushe dukiyanka ya kare saboda yawan sadaka amma a zuciyanka kana jin ina yi a ai ni mai yi ne to ba ruwan Allah da kai da kai da aikinka dukka ba ruwan Allah da ku a ba ba dai shi kake yi ba كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا كمن قاتم فأندوتي ني أزبا ياشي ترب قداء كي روان سما تزوت بجياشن لا زوا سامي لا زوا سامي كسان دان أنجما دوكا زي سوكا كسا يزرق يزامي تو هكا أيكين وان دي يكي جن كي يكي zunubi baya hana mutum saduwa da Allah abin da yake hana mutum saduwa da Allah shine girman kai da ɗagawa da jin kai a gaban Allah da jin cewa ka iya kai gwani ne kai ɗin nan kai kake yi ma kanka matsayin da Allah ya baka to Allah ba zai barka ba sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila rushd la yattakhizuhu sabila wa in yaraw sabila alghayy yattakhizuhu sabila Allah ya ce zan kawar da ayoyi na ga waɗanda suke girman kai da ghairil haq ba tare da gaskiya ba ko sun ga ayoyi ba za su yi imani ba in sun ga gaskiya ba za su bi gaskiyan ba idan sun ga bata za su yi ta bin batan saboda haka muna rusunar da zuciyarmu a gaban Allah Allah ubangiji ba zai wulakanta mu ba mu tsaya da'iman a gaban manzan Allah annabi ya san yadda zai yi da mu a gaban Allah lokacin da kowa harcensa ta bebance kowa ya gagara magana shahatil wujuhu to a lokacin annabi shike da darajar da in dai kana bayansa to annabi ba zai bari a kai ka hawuya ba haramun alaihi naru qalbun ahabbahu rasulun karimun ma asa qattu rabbahu uiddu li ahwalil qiyamati hubbahu wa hasbi fali minhu almaladhu wa maljaw walaula fadlullahi alaikum ba domin falalan ba don falalan da Allah ya muku ba laula anan shartin ne amma wato wato wanda yake nuna hanin wani abu don wani abu walaula fadlullahi alaikum ba dan falalan da Allah ubangiji ya muku ba wa rahmatuhu da rahman da Allah ya saka a cikin ku na annabi Muhammadu lattaba'tumu shaytana da kun bi shaydan illa qalila sai dai ɗan kaɗan daga cikin ku Allah ubangiji ya tsare mu na'am فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا الله يتي فقاتل في سبيل الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كياكي دومين أوكك كلمة الله فقاتل في سبيل الله كياكي أتفرك الله لا تكلف إلا نفسك واتو بأكلف أما قوة دولة با وان دي يزونا يزونا, يزونا. a a kai din nan Allah ya fardanta maka da duk duniya kowa zai ce ba zai fita da kai ba ya rasulullah to kai ka fita kai kaɗanka Allah ya maka alƙawarin zai baka nasara la tukallafu illa nafsak wa harrijul mu'minin su dai muminai ka zaburar da su dangane da fita yaƙi ka zaburar da su dangane da wato ƙarfin zuciya da sadaukarwa a gaban abokan gaba amma la tukallafu illa nafsak ba a kallafa wa kowa ba kuma kar ka ɗaga hankalinka akan kowa waɗanda suke zama su ki su fito a yaƙi da su da waɗanda suke zuwa su nemi uzurin ƙarya da munafikan da suke komawa su zo suna ruɗan sahabbanka suna ce ku zo mu koma gida kad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikwanihim ko to waɗannan duka kar ka ɗaga hankali akan su ya rasulullah la tukallafu illa nafsa Allah ya yi alkawarin zai baka nasara. Ga gaurasu, kafiri ne, annabi sallallahu Alaihi wasallama yana jikin bishiya, ya zo ya zara takwabinsa, jarimi, ya ce wa zai hana ni na kashe ka. Annabi sai ya ce Allah, Allah, kulillahu sun mazarhum fi khawdihim yal'awun ya ce Allah. Shi kenan sai kawai kwarjinin manzan Allah ta ɗibi gaurasu ya kama rawan jiki a wani a wani hadisin kuma sunansa da asur ya kama rawan jiki sai annabi ya daga takwabin a kan sai ce to ya yadda takwabin bai sani ba ya mauta ya mauta bai sani ba annabi ya dauka ya ce manyan na uka minni kai waye zai hana ni na kashe kai ce kun khaira akibir ka zama kyakkyawan mai kama abokin da ya maka laifi to ka zama kyakkyawan mai haka ya annabi ya rabu da shi kawai saboda kwarjinin manzon Allah shi labari ma annabi yake bashi sai yana can gefe kwarjinin annabi ya make shi magashiyan yana kasa sai annabi yake bashi labarin kama san me ya faru zuwa nai kace kaza da kaza ni ko nace maka kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza jarumi ne sayyidun yaltaqil katibata bassaman idza ashama alwujuha liqa'u shi jarumi ne wanda a fagen fama ma idan kowa fiskan sa ya mutittike to da kaga annabi ya fito musfiran musfiran yaltaqil katibata bassaman fiskan sa yana haske yana annashuwa kamar ango ya fito a dakin amarya shi wahala ba ya sa shi ya yankwane wahala ya sa shi ya rikirkice ya dame ya kwikwice ya rasa a la la yazidu ma'a kasrati al'aza illa sabra yawan cutuwa ba ya ƙara wa annabi komai sai ƙwarin gwiwa da juriya to Allah ya ce la tukallafu illa nafsak kai ba a kallafa ma kowa ba kai ne Allah Ubangiji ya ɗaura maka ya farzanta maka ka fita yaƙi ko babu kowa za ka yi yaƙi shi kaɗansa runduna ne shi kaɗansa runduna ne sabila da su kansu sahabban idan guri ya yi guri wa zallatil aqdamu ko wa abasatil wujuhu to bayan annabi suke dawowa su laɓe haka sai na Ali ya faɗa ya ce wallahi idan guri yayi guri dawowa muke mu kuya a bayan manzon Allah sai da na alfa jarumin da ya daga ya daga katanga ko ko ya daga gate ya daga gate din kaibar wanda mutum arba'in ke bude gate din ya daga da hannunsa kwaya ɗaya ya mai da shi garkuwa in an kawo tsara ya kai ya tare to irin su ne suke ce idan waje yayi waje baya dawowa bayan annabi muke yi malladi saboda shi annabi ba wai irin sarakunan nan ne koko irin masu mulkin nan da kawai idan an fito yaƙi za a musu darbuka su je su zauna idan labarin nasara ya zo a yi murna in ba nasara a gudu da su ba haka annabi yake ba ilayya ilayya ibadallah a hunainu lokacin da aka wahatse tsanani yayi tsanani annabi yana ce ku zo gani nan anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib ni ne annabin da ba ƙarya bane ni ne dan abdul muttalibi to shi haka manzan Allah yake haka manzan Allah yake la tukallafu illa nafsak kai kaɗan ka gayya ne shine abinda al-imam al-busiri ya faɗi yake cewa ka annahu wa huwa fardun min jalalatihi fi askarun fi askarin hina talqahu wa fi hashani min jalalatihi saboda kwarjini da jalalan manzan Allah da ban tsoro irin na manzan Allah كأنه وهو فرض أما في أسكري da ka gan shi ka annahu fi askari kaman shi da wasu runduna ne suna bin bayansa amma wa hawa fardu shi da yake tafiya fi askarin hina talqahu wa fi hashami haka manzon Allah yake ba yi da tsoro to shine Allah ya ce la tukallafu illa nafsak amma wa harridil mu'minin ka zaburar da mu'minai ka saka musu kwadayi ka saka musu wato juriya dangane da su tsaya su yi difa'i ma addinin Allah. Asallahu an ya kuffa ba na kafaru, Allah Ubangiji tabbas a sa'a nan wajen ba raja'i ba ne, ba raja'i ba ne ta haƙiƙi ne. A idan ta zo a larabci tana nufin raja'i, akwai tamanni shine laita ko idan ka ce laita ni kana yin tamanni, idan abin da ake nufi da tamanni kuma shine burin abin da baya iya yiwuwa abin da baya iya yiwuwa ka zauna kana burinsa abin da ba zai yiwu ba ko kaman kaman kaman tsoho ya ce ina ma na dawo yaro zai dawo alalaita shabab ya'udu yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashib zai dawo ba zai dawo ba ko kaman tsohuwa ta ce ina ma in zama budurwa zai yiwu ta zama budurwa amma ta yi buri ta yi kwaɗayin haka wannan shine attamanni suna yin amfani da laita a kansa laita ya laita ni kuntu turaba kafiri ranar kiyama zai ce ina ma na zama kasa zai zama kasan shi kuma afa yana nufin neman abin da zai iya faruwa neman abin da zai iya faruwa ko ba haka ba asallahu an yuhdisa ba'da zalika amra ko raja'i ne lallai muna fatan Allah zai kawo wani al'amari bayan wannan asa an ya atiyani bihim jami'a na kwaɗayin Allah zai dawo min da su gaba ɗaya Yusuf da Bunyamin to a sa'a nan wajen ta hakiki take fa'idantarwa ba raja'i ba asallahu an ya kuffa ba na kafaru tabbas Allah zai kame wannan tsananin ƙarfin na kafirai Allah zai kama su ya murkushe su ya mutsuke su asallah tabbas Allah ubangiji an ya kuffa ba na kafaru zai kame tsananin nan na kafirai wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila Allah shine mafi tsananin karfi akwai wanda ya kai Allah karfi ne ba wanda ya kai Allah karfi ina samudawa eh ina adawa irama zatil imad ko allazina daghaw fil bilad fa aktharu amma me ya faru fa damdama to babu wanda ya fi karfin Allah ba wanda ya fi karfin Allah yasa duk wani ɗagiya da duk wani mai jin kansa shi wani ne wallahi bai fi karfin Allah ba duk wani karfin mutum da, da, da, da, da jarumtan mutum da isan mutum da girman kan mutum da ajirafan mutum wallahi satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwadi duniya sai ta baka labari duniya sai ta baka labari me alusi yake faɗi cikin daliyan ibn nasir wala wil fasayul fi bima awahul muna ma jawaza darba mri'ul qaisir radi حتى استقى من آل قيصر شربة نقعت حصاه فبات حشاه فبات غير موسد ولما تجشم في البهار شدائدا سيف ليقطع هامة المتمرد حتى استقى الجربان جرب مهند وأناخ في أرصاتهم بالنحر ka je ka ji labarin irin su imrul kai ta karanta shu'ara'ul jahili ka ji mazaje da aka yi sadaukai wanda suke ba da ransu kyauta dan mace amma yau me ya faru duka sun zamo ahadisu samir suhadi labaran mai hiran dare kawai babu su babu labarin su ka allam ya kulaku aw lam yakunu sun riga sun shuɗe to babu wanda ya fi karfin Allah Allah shine wa huwal qahiru fawqa ibadihi alƙahiru fauka ibadihi wanda ya fi ƙarfin kowa duk ƙarfinka bata isa ta yi istiqwa'i a kan ƙarfin Allah ba yana sai ka biya hankali kar mulki ya ruɗe ka da mu murƙushe shi da mu gama da shi da ka san haka masu mulki suke yi yana zaune kawai yana ganin ga kuɗi ga sojoji ga 'yan sanda ga waye ga waye ce ka bari kawai da mu murƙushe shi a je a kashe su a je a kawo min shi a je a ɗauko babansa aje a yi kaza aje a yi kaza ayya kwana nawa ne kwana nawa ne eh mu zo gida Najeriya shugabanni nawa aka yi masu karfi da sadaukarwa da jarumta ina labarin Abacha ina labarin baban gida sun yi mulki ina labarin Murtala duk sun yi mulki ga sunan ina labarin shugabannin kasan da suka fara karbo kasan daga turawa prime minister sa abbakar ta fawa balewa ina suke ina amadu bello malan karka rudu kanka akan duniya minad duniya aqallu min alqalil wa ashiquha adallu min ad-dalil tasummu bi sihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalil ta ci kashi kashi wallahi idan da mutum ya san walakantan duniya duniya bata kai kai fada da wani akan ta ba na yi faɗa da wani mu bar magana akan duniya meye duniya me ya faru meye ya faru da ba zan iya yafewa ba dan ce har abadal abidi da ba zan yafe ba in ji yara suna ce ko kabarin ka na ci da wuta balbal sun za haka yara suke cewa ko to wallahi akwai masu manya masu irin wannan tunanin mutum ya ji ko a gaban Allah ba zai yafe ba me ya faru haka me aka maka washi fa shi ya kashe sayyiduna hamza baffan manzon Allah amma annabi ya ce ya yafe hindu ta ci hantansa hantan sayyiduna hamza aka yayyance kunnensa da hancinsa aka mata musla da shi amma annabi ya ce ya yafe kuma yan aljanna ne to shi Allah babu ruwansa ka gama cewa badan yafin ba kuma Allah ya yafe he kaka eh ka ce wani badan yafe masa ba har abada Allah sai ce to abinda kake ce bara ka yafin ba har abada tunda shi dai yayi regretting yayi nadama kai kuma ka ce bara ka yafe ba har abada to Allah sai ya biya ka abin da ya karba maka shi kuma sai ya yabe masa wa ya kai Allah falala wanda ya kai Allah falala saboda haka shi mai hankali ba ya ce tsakani na da wani har abada babu yafiya idan kuma an maka zaluncin da yafi karfin ka ce na mayar ma Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin ka mayar ma Allah wa ufawwidu amriya ila Allah inna Allah basirun bil ibad ma dama kana tsakanin nan to Allah ba zai tozarta ka ba wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila Allah shine mafi tsananin karfi kuma shine mafi halakarwa ga wanda yake so ya halakar da shi tankil shine kaman nakalun shine halakarwa Allah yana faɗa mana dangane da banu Isra'ila fa ja'alna hana kalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin to tankilan Allah shine mafi tsananin ƙarfi kuma Allah Ubangiji shine mafi tsananin azaba ga wanda suka kangare ma umarninsa na'am من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها na'am ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا ما شاء الله من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا من يشفع شفاعة حسنة wanda ya yi sheto ya yi taimako mai kyau ya kullahu nasibun minha zai samu rabo daga wannan ceton ka taimaka wa mutum lokacin da yake neman taimako to Allah Ubangiji zai biya ka ka aikata wani abu mai kyau dangane da wani to Allah Ubangiji zai baka ladan wannan abin ka taimaki mutum akan aiki na gari Allah Ubangiji zai baka lada irin wanda ya bashi man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ko ila yawmil qiyama la yunqasu min ujurihima shay'un wanda yayi aiki mai kyau yana da ladan aikin wanda yayi umarni da kyakkyawan aiki shi ma za a bashi ladan kyakkyawan aikin kun san kofan da Allah ya buɗe na rahama da gafara girmansa ya shige tunanin ɗan adam shi yasa Allah yake ce ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum yanzu ba ku san Allah ya gafarta muku yanda Allah ya baku kofofin nan a baka wannan a baka wannan an baka annabi an baka musulunci an baka shafa'i da wutiri an baka duha sallan walha an baka sadaka an baka salatu tasbihi an- amma kuma ka bari duk baka yi ba ka zama dan wuta wannan wani irin asara ne duk arzikin duniya an tara an baka amma kana bara wani irin tsiya ne wannan duk kayan marmarin duniya da kayan abincin duniya an loda a gaban ka ka kwanta ka mutu da yunwa wani irin asara ne wannan babu asara kaman wannan abu guda biyu manzon Allah alwudu'u shatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw yamla'ani ma baina samai wal ard kayi alola yin alola da ka yi ka kyautata alolanka duka zunuban da ka yi da hannunka da wanda ka yi da bakinka da wanda ka sheka da hancinka da wanda ka gani da idonka ka wanke su ka zubar idan ka wanke kafafuwanka ka tashi kai tattaki zuwa ga masallaci duk taku ɗaya ana kankare zunubinka ka yi juma'a yau wata juma'a ta zo ka yi juma'a an gafarta zunubin tsakanin da yake wannan juma'an da wannan juma'a to dan Allah dan annabi Allah ya baka wannan kofar inna li kulli takbiratin sadaqa wa kullu wa kullu tahmidatin sadaqa wa kullu tasbihati wa kullu tahlilatin sadaqa duk waɗannan abubuwa da Allah ya baka duka kawai shikenan ka zauna kai ka zauna ka zamo asararre sai sa manzo Allah ce wailul liman ghalabat ihdahu asharahu azaba ta tabbata ga wanda dai dai dinsa suka rinjayi goma gomansa yayi ne dai dai dinka suka rinjayi goma gomanka Allah ya ce man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha haka ne wanda ya aikata aiki mai kyau kwaya ɗaya za a bashi ninkin ta goma na ɗauki kyautan dabino ɗaya na baka to Allah zai ba da dabinan nan Allah zai mai da ita guda goma sai baka ladan kai kyautan dabino goma kayi kyautan abu kwaya ɗaya Allah ya ninka abin sun zama kashi-kashi har ɗari bakwai masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat سبع صنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء هكا فالله يكيف يا رربن يا مكلادا يا بباك الخيري sai kuma ka zauna baka cikin wanda ka samu kanka cikin wanda Allah yake son su kayi asara kayi asara saboda haka mu dage kar mu bar rayuwar mu ya tafi a banza mu tausaya ma kanmu alal aqal ka canja koda da mummunan aiki ɗaya da kake aikatawa ina zunubi kaza ina zunubi kaza ina zunubi kaza to wannan kwaya biyun na bar su har abada ba su sake yin su ba a je zuwa ka zo ka sake yin ritaya kabar daya ka sake yin ritaya kabar daya fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat a kwana a tashi sai ka ga Allah ya canja duk kyawawan munanan ayyukan ka sun zama kyawawan aiki ko wa addi as-sayyi'ata hasanata tamhuha ka biyar da kyakkyawa da mummuna sai kyakkyawa ya shafe mummuna haka ne wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan mudaje mafi yawa wa'azi idan ana wa'azi mutane sun dauki wa'azi wani abu ne na atifa da lokaci ɗaya da a maka ka ji zuciyanka ya jijjiga shikenan kana tashi shikenan ka mance gaba ɗaya ka shiga wani hali daban ka shiga wani sabga daban a'a ba za ka zamanto ala da wami taharatil mala'ikiya ba ba za ka zama ba ba zai zamanto kullum kana cikin tsarki irin na mala'iku ba kullum ya zamanto kai mumini ne kullum baka saban Allah ba zai taba yiwa ka zama haka ba fa halun ba ba hal lokaci ne bayan lokaci kamar misalin hanzala sabin manzan Allah ya hadu da sayyidina Abubakar ya ce na faqa hanzala ni dai na zama munafiki sayyidina Abubakar ya ce kamar ya zaka ambaci kanka da munafiki ya ce wallahi in ina tare da manzan Allah sai ina ganin kaman ga wuta ga aljanna in ina tare da manzan Allah bana tuna mata da ‘ya'ya bana tunawa da duniya gaba ɗaya amma in na tashi a gaban manzan Allah sai ina tunawa da wancan da wannan da wannan da wannan da wannan in ji abubuwa suna zuwa zuciya na ni ina ga wannan munafinci ne sai dina abubakar ya ce to in dai wannan shine munafinci to ni ma na zama munafiki mu je gun manzan Allah sai mana alƙalanci ka zo gurin manzan Allah annabi ya ce lokaci ne bayan lokaci mutum ba zai zauna a cikin tsarki irin na mala'iku ba Allah bai halice ka dan ka zama mala'ika ba Allah bai halice ka dan in kai kuskure ka barrarar da kanka ba a'a Allah dai yana son in kai kuskure ka yi itirafi da kuskurenka sannan ka nemi gafara daga kuskurenka an gane an gane to man yashfa shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wanda ya aikata aiki mai kyau ta aiki mai kyau to yana da rabo akan wannan aikin da ya ai wato wannan taimakon da ya yi ka yi taimakon mutum akan aikata aikin nagarta kamar sada zumunta ka ce wane baka sada zumunta ni dai yau ga mashin ɗina na baka kyauta ɗauki na baka ɗani mu je zan raka ka ka sadar da zumunta kana da ladansa na wannan sadar da zumunta ladan ku iri ɗaya an gane wane anguwanmu muna fama da rashin ruwa kuma Allah ya maka buɗi me zai hana ka tona bohol mutane su amfana idan ya tona bohol to kai da ka masa umarni kai ma kana da lada irin nasa an gane wani ya zo yana son zai yi aiki ne mai kyau ya zamanto kuma baya da cikakken lokaci ka ce a'a wane tun da kana da uzurori ni na yi alkawarin zan isar da amana bari ba ni a hannuna ka isar to Allah zai baka lada man yashfa shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha an gane wa man yashfa shafa'atan sayyatan wanda ya taimako mummunan taimako barawo da ya gudu ka zo ka taimake shi ka sa masa kwaranga ka ce gudu gudu gudu ka su kama ka wanda ya yi kisa ka ɓoye shi ɗanka ya yi laifi ka taimake shi akan laifin sabila da san ɗa to to kana da rabo cikin mummunan aikin da ya aikata ba a taimakon mutum akan mummunan aiki ko waye ko ɗa ne ko uwa ne ko uba ne ko dangi ne ko waye in zai aikata saɓan Allah to ka barranta da shi an gane haka mummunan aiki haka kyakkyawan aiki ko makiyinka ne ya zo zai yi kyakkyawan aiki taimake shi a kai ka taimake shi a kai makiyi maki za ka ji mutane suna yawaita ni dai ina da makiya har aka mai da mai abin abin fo wannan sai ka ga wani ya zo wani kawo hannunka sai ya kalla hannunka sai ya ce ha makiya sun maka yawa ai yanzu ma akwai wani makiyinka ka san ka san ana cutar mutum ne da abin da ya kulla ransa da shi fi yawan mu mun kulla rai makiya makiya makiya makiya kuma da yawa khayal ne tunani ne sakan zuci ne yanda kake kaddarawan ba haka bane ana ma a firi a kaina ana tsafi a kaina ana kaza a kaina yanda kake kaddara abun ba haka abun yake ba yanda kake faɗan abun ba haka abun yake ba kuma mafi yawa makiyanka ma kai kamai da su makiyanka kun san wannan to ku buɗe kunnen ku ku ji wannan mafi yawa duk mutumin da kuka ga yana ce makiya makiya makiya sun min yawa wallahi mafi yawa shi yake taimakon makiyan akan su kishi saboda halinka da mu'amalanka mummunan zaton da kake yi wa mutane mutum kawai ya yi wani abu na kuskure a matsayinsa na ɗan adam shi kenan sai ka ɗau gaba da shi kawai ka kama faɗa da shi ka bar masa magana ka bar yin ma 'yan uwansa magana ko idan ya yi abu mai kyau ka kushe abin ka ce ai wane ai wane wallahi ko akan gawansa ba ran tsaya ba mummunan zato yakan samu mayar da kyawawan masoyanmu su zama manyan makiyanmu kaga mutum ya yi abu cikin kuskure maimakon ka masa uziri shikenan sai ka far masa kawai ka kama fada a kansa ka kama zaginsa ka yi gaba da shi ka bar masa magana masoyinka ne ya kai dan uwana uziri ma mutane kai ma mutane suna maka uzuri idan ba a ma juna uzuri ba wanda zai zauna da kowa a duniya haka ne uzuri ne za ana yi wane ya min laifi na masa uzuri haba ba komai mutum ne fa ba komai wallahi ba komai alheri na waye min shi kenan ya wuce wani ma ya maka abu da gangan dan ka ji haushi ikenan sai kake jin haushin wani ya zaka min haka kai kuwa bai dace ba da Allah bai dace ba ikenan sai ka bashi kunya sai ya ji kunya haka ne wane ya maka sharri da ya maka sharri kai kuma kawai sai ka kirtadi eh ka kintaci wani lokaci kawai sai ka masa wani surprise wani alherin da bai taba tsammani ba sai ka mai da shi yana jin kunyanka ka annahu waliyun hamid ko idfa billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamim فما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو هز عظيم فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستئذ بالله إنه هو س... تو هكا الله يكيسو واتو كان أذري ومتاني karka mai da mutane su zama abokan gabanka abu kaɗan mutum in yayi laifi ka hantare shi ka kantare shi in mutum yayi abu cikin rashin sani ka munanta masa zato ka ɗaiɗaita abin ka muna ka girmama abu ɗan kankani wannan duk Allah baya son wannan Allah baya son wannan خصلتان ليس فوقهما من الخير شيء حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله babu kyakkyawan hali kaman kyakkyawan zato babu mummunan hali kaman mummunan zato idan ka ga abu akwai wani daga cikin magabata yana faɗi ya ce da zan ga wani mutum yana maye yana marisa ya sha giya gemunsa yana ɗiga da ruwan giya ce wallahi zan ce kwara masa giyan akai ba sha yayi ba ka gane ma'ana kana karkana munanta wa mutane zato yanzu mutum ya yi laifi ɗaya ya aninka masa laifi goma da shati faɗi kawai ai ɗan iska ne ai yana kaza ai yana laifi ɗaya fa yayi kai yi ta ninninkawa kai laifukanka nawa Allah ya ɓoye ya sitirta babu wanda ya sani Hassanul Basari ya ce na ga mutane da yawa da ba su da aibuka amma da suka fara magana akan aibin mutane sai Allah ya ba su aibuka sai ana ganin aibinsu su ma an gane saboda haka mu zama mutane mutawassitin kan mu zama mutashaddidin addinu yasirun wa lam yashjid ad-din illa an ghalabahu addini yana da sauki kace mene lokaci ya kare to lokaci ya kare Allah ubangiji ya kara mana san manzon Allah man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wanda yayi taimako akan mummunan aiki ya taimaka akan mummunan abin da Allah bai yarda da shi ba yana da makwatancin wannan laifi wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita kuma Allah mai iko ne akan komai da komai abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi na kuskure Allah ya fi mana Allah ya kara mana son manzon Allah maulan mu Sheikh Zahiru Bauchi Allah ya kara masa lafiya Allah ya kiyaye mana shi Allah ya kara masa tsawon kwana Allah ya dawo mana da shi gida lafiya albarkan manzon Allah shehunanmu da suka gabata Allah ya gafarta musu magabatanmu Allah ya ji kansu Allah ya taimake mu akan kyakkyawan aiki Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya a Najeriya Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya a Najeriya Allah ya kawo ƙarshen kashe-kashe da hare-hare da muke fama da su Allah ya bamu jagorori na gari albarkan manzon Allah الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق لا سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دمينتي 35